بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أدر الاعتنين بقي قوات الجماد الأخيرة باين هجرة أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دمري لريود الأربعين أكو daidai da tara ga watan biyu miladiya a wannan aji namu na koyon karatun alkur'ani mai girma ajin malam ya hayayula wanda babban malaminmu abu abdurrahman a sheik muhammad awal adam almulakabin albani ya assasa allah ya ji kansu gaba ɗaya musu rahama taken karatun shine alkur'ani mu'ujizar mu'ujizozi kuma wannan shine zama na goma sha shida a jiran giyar karatun aji insha Allah a jiya mun tsaya a ƙarshen suratul alaq suratul ikra yau kuma za mu tashi a suratul tin amma kamar da al'adar karatun yake sai mun koma mun karanta suratul fatiha saboda muhimmancinta da kuma cewa dole kowane musulmi ya kware ta kwarewa yadda ya kamata sai mu koma ko Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ikhlasi ya karba ayyukanmu kafin nan a gurguje muna addu'a ta musamman da ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwa a suna da mutanen ƙasar nan ma baki ɗaya na rasuwar babban malami a sheik ahmad ibrahim bamba biyu ke wanda aka sani da ƙala haddasana allah ya gafata mishi allah ya wa malar rahama allah ya karɓi ayyukansa allah ya haskaka kabarinsa wannan suna da ake ce mishi ƙala haddathana Allah ya haɗa shi da wanda yake cewa haddathana don shi ɗin wannan daraja ne daraja ce babba kayan an tashi ba a ce maka wani sunan wani kafiri ko wani mujirmi ko wani shirme a sunan shi ne ƙala haddathana wannan kawai kasan na manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam daraja ce gare shi wallahi ko ba haka ba ai kaga wani a ce sunan shi shedan wani sunan shi wane ne ko bob mali ko michael jackson ko wani dai suna sunan banza sunan wani mutumin banza fasiki amma wannan shi lakabin shi kwala haddasana mu allah ya samu samu irin wannan lakabi kamar irin malaminmu ne nan haka malam awal albani duk aki ko aso a duniyan nan da ake raye da ita duk inda ka je ka dawo sai an ce wasu hahul albani ko a ce wadda afawul albani ana nufin a sheik muhammad nasiruddin albani allah ya gafarta musu gaba daya to shi ma daraja ce malamin mu ake ce mishi albani ai da kuma an ce albani to an san shi da bid'a sun yi haka hannun riga ko ba su taba zama ɗaya ba har abada har rigar ta tsufa ta lalace har ta mutu wannan sunan shi hannun dama wannan sunan shi ne hannun hagu ko ba haka ba shine hannun riga allah mun gode maka allah ka ci kan wannan babban malami da ya karantar da alkutubu sita da ƙari gaba ɗayansu aka yi rikodin kuma Allah ya mishi rahama Allah ya gafata masa Allah ya karɓa ayyukansa kusakuran shi Allah ya gafata masa da sauran malamanmu tun daga asalin wanda ya assasa da'awar sunna a ƙasar nan a wannan zamani ko ya jaddada ta a sheik abubakar muhammad gome duk wani malami da yake rawa a ƙasar nan da sunan sunna to da ba za su yake kowa ya shi da ba dan sun yi wannan aikin ba da yanzu ka zo kai duka za ka ci wallahi jiya mun karanta a karatu suratul iqra abu jahal ya ce zai zo taka wuyanwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba saboda ya zo yana cewa a daina bautar gumaka a koma bautar Allah amma da yawa cashin fada gashi duk malamai sahabbai duk sun hau baya mu kuma a nan najeriya ahalus suna hususan wanda yawan nan shimfiɗa shi ne a sheik abubakar mahmud goyi duk wani malami na ahalus suna kowaye shi wallahi da ba zasu yake rawa munan duk da ba zasu muke rawa da bai yi wancan aikin ba da wannan ba zai yi ba da magana guru da laya da shirka wannan a ce wannan yana bai son ka a ba shi magani wannan a bata wannan kishiya ta kashe wannan wannan ta tura ta ta zama haukaciya da haka ake rayuwa dattawa sun sani ga sunan don haka allah ya ji kamala abubakar mahmud gumi da sojan nan da ya kafa kungiyar izala a sheik ismail a zakariya da malam bawa mai shinkafa da malam abubakar ikara da malam ja'afar da sheik albani namu nan da matar shi umar abdulbari da abdullahi ina jere su ne a zamanin rasuwansu da su sheik alassan sa'idu sheik rabi'u daura da dukkan malaman suna gaba daya allah ya gafarta musu da dukkan sauran musulmi allah ya musu rahama gaba daya muna roƙon allah in tamu ta zo allah ka sa mu cika da imani allah karɓi ƙayyukan mu da ka ba mu ikhlasi kai mana muwafaka allah ya ba da haƙuri gaba ɗaya ga al'ummar musulmi gaba ɗaya ta ƙasar nan allah ya ji kan malam allah ya mishi rahama أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمسى أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين to mu karanta gaba daya bismillahirrahmanirrahim الرحمن sai suratu tin watini wa zaitun za a saurara a karanta su uku a yi bayanin tajawidi hukunce-hukuncen yadda ake karatun da kuma kuskure-kuskure da ake yi sannan amsa ko بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين bismillahi rahmanu rahim watini ko watini wa zaituni a rubuce ba amma za a tsaya sai a ce watini wa zaitun duk wasalin da za a tsaya kai sai a ɗauki shi ka'idar larabci kenan ko watini wa zaitun wa turi sinin da yawa mutane a wurin koyo akan ce wa turi ko ba shadda a wurin kar mutum ya ce wa turi a wa turi ai ba shadda akan dawon din ko ka a ce wa turi sinin a'a wa turi wa shajaratin takhruju min turi sainaa turi turi ka a ce at-turi wa turi kawai wa turi sinin wa hadha al-baladil amin dubba wahala dhal wa hadha al-baladil amin laƙwade laƙwade kalkala ko harkar nan guda biyar wanda ba a ɗaure siram kutubu jet ƙafu ɗa'u ba'u jimun dalu duk inda suka zo da wasa da ɗauri ba ɗauri su katakam sai a ɗan shafa musu kamar misali wannan dalu ne a bayanta ƙafin mai fataha ko sai a shafa mata kamar fataha ƙadil in kasra ne a shafa mata kasra ta bayanta in damma ne biyu bayan ta kafin wannan mai daurin a shafa masa kamar damma kamar da muka ce wakwar tare jiya to wasu sai su ce wakwar tare bawon nan sai mata kamar kasara saboda wakwar tare bi ra'un mai kasara sai wannan bawon da za su yakan ta ko wakwar tare bi wasu kuma sai su ce gaba ɗaya kawai kamar fata wakwar tare bi bi ba bi ba ba kowane lokaci kamar fata za a shafa mata duk wannan mutum ya yi والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد لقد خلق خلق قال قالكو قال أتي خلق آه خلق خلق خلقنا الإنسان قال أتي خلقنا الإنسان خلق لقد خلقنا الإنسان إنسان أي قلنا سبب من باب كما أكلتكم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في قلنا مدى كو زاجا alamar harka hudu fi ah to hawun din nan za a daure ta da kyau ka ce a hasani me akan alha sukun ne ah sani kar a ce a hasani kuma kaga an yi fataha kenan ko ahsani taqo taqo shi ma kalkala taqawim ka ce taqwim taqo taqo laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqo taqawim wim thumma tha da sa'un din nan da zalu durin su ɗaya ne tha tha tsinin harshe ƙarshen tsinin harshe ya taɓa haƙoran gaban nan ta ta ta za va ‘yar uwar ɗa'u guri ɗaya ne da fa'u da zalo ‘yar uwar dalo da kuma va ‘yar uwar ɗa'u kenan duka tsinin harshe ya taɓa haƙoran nan guda nan da haka za sa ka a ce summa kaga summa sinin kenan ko in ka ce summa radar namu sinin kenan amma mene thumma thumma kai da kanka zaka san kai daidai ko baka daidai ba Allah ya tabbake mu thumma mimun din tana da mene akwai shadda akanta da mimun da nunun duk lokacin da aka su da shadda ko fataha ko kasra ko damma ne akan su ko tsayawa za a wurin sai an yi gunna thumma thumma kan mutum ce kawai thumma radadnahu a thumma radadnahu asfala safilin thumma fa mimu ko min shadda ko thumma radad rada dalun ta farko mai fataha ta bi ko mene mai sukuni to radad ba radada ba ba radada namu ba radade radade da de da de saboda wannan kalkala ce ko radade radade rada ta farko mai fataha rada ta bi ko mai sukuni amma tana cin harufan nan da ba a ɗaure saran guda biyar to sai a ce radade radade kar a ce sun ma radad ko kuma a ce radada kaga an yi fataha fata kenan ko sun ma radade radade sun ma radade na radade kar a ce radada ko a ce radad a'a sun ma radade radade ثم رددناه أسفل سافلين را za a kaurara ta kame da aka sani in tana da fataha ko gamma ko ra radadnahu dama wannan alquran da aka ce za a kawo mana almulawwan shi kuma amfanin sa yana taimaka maka wurin koyon karatu da an zo wurin za a canza kala to ko da kamance zaka ga oh akwai wani abu kenan a wurin to sai ka tuna okal kalami amfaninsa kenan duk inda ake wannan hukuncen-hukuncen a hakama ta jirgiya zai dinga gaya maka ga alama ga alama an gane ko allah ce da mu wasu sun ba da kudade a ci gaba da bayarwa ina kwadaitarwa da wasu za su daure su sai kwafi duk mala duk wanda ya karanta lada arabi ne lada goma alif lami lada goma kai ma da ka siya ƙur'anin ka bayar kai ma lada goma ba yanzu ba kuma gobe jibi gata haka har ƙur'anin har yanzu ba shi in ka ba da guda dubu ai wani sai ya kai labari ko duk wanda suke da kuɗi ko ku fito da kuɗin tun yanzu kafin mutum ya zo ya kusa mutuwa sai ya cewa laula a kartani ila ajalin ƙaribi ba a saddaƙa ba kun da salihin amfanin kudin kenan a yi amfani da su a taimaki addini sai Allah ya ƙara yalwatawa wa ma an faktun min shayin fa huwa yukhlifu duk abin da ka ciyar Allah sai ya mayar maka duk mai sadaka zai gaya maka wannan in ka ɗauki naira goma yanzu ka ba wani an jima can wala sai ka samu ashirin talatin ban da ladan da ka samu yadda da ya yaƙini da kana da shi ne baka da ko sisi amma Allah ya baka ya ce kuma ka bayar shi ya baka ba ya ce kuma ka bayar ka bayar ka sha mamaki a yadda da Allah jama'a Allah taimake mu a taimaki addini a taimaki juna thumma waddadnahu asfala as a daure sinin ko ka a ce asafala a amine asfala to mutane da yawa sai su ce asfala safilin a'a ba haka bane asfala mene safilin asfala ba asfala safilin ba ne a haɗe asfala safilin asfala safilin ba asfala safilin ba a'a asfala safilin kamar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to mutane da yawa sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ba haka bane inna lillahi alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma mutane da yawa suka zance inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah sarki Allah ya ji kanmu kuskure kar a ce ilaihi raji'un ilaihi raji'un asfala safilin a rarraba jama'a gashi nan ko thumma madadna mu asfala safilin illa alladhina adhan ko illa alladhina amanu wa amilu salihin ba wa amilu ba al'ainu ba mu da ita mu dinga ba ta kula da musamman wa amilu salihat as-sa ba salihan sa as-sad harshe yana tsayawa tsakanin haƙoran sama da na ƙasa guda biyu din tsakanin sai yake zuwa amma sai ƙasa kaɗan in ya zo tsakanin haƙoran sama da na ƙasa haka amma sai ɗan yi ƙasa kaɗan sa ba za su rufe gan ba sa sad ba mu da shi a yarukan mu sa kawai muke da shi ko ba haka ba sa sa da ka faɗi talatin ba kuma a'a kawai da ka faɗi swat yau da gobe yau da gobe Allah ya taimake mu illal ladina amanu wa amilus salihat salihati falahum ajr ajr wani hukunci kalkala saboda jimun ne ko tubujan ba za ba za a ce aj sai a ce mene ajr ajr ka a ce aj an daure ramke sai a ce ajr ajirun ra'un ɗin kuma tana da damma ko damma kuma guda biyu ne ɗaya ta kalli gaba ɗaya ta kalli baya to ba za a yi gunna ba ke ne ajirun ajirun gairu mamnun ba za a ci ajirun gairu da damma tanin duka sun kalli wuri ɗaya ne to akwai gunna a wurin kenan galibi ko shigarwa amma wannan za ga ɗaya ta yi ƙasa ɗaya kuma ta yi mene baya to za a yi faɗe shi da yake al'ibuhar kenan sai a ce ajirun غير ممنون فلهم أجر أجر غير ممنون فما يكذبك فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله الله ذاكركم دين هذا سنة الله فتحني أكيش كو ضمّا mai fataha ya biyu bayan shi ko mai zamma za a kaura alaisa sin nan mai fataha ce sai a ce alaisa mahu ka ce alaisa allahu kawai alaisa mahu alaisa mahu alaisa mahu bi ahkamil hakimin bi ahkamil hakimin ko Allah ya taimake mu to amsa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين ذا ذا ذا قم وهذا وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم wasu suna jan wanda wasu ba su ja ba shi yasa ake wani ya dira wani bai zo ba ko laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim ba ga shi ba ثم ردد ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين zan nan dai tana nan za yukaddimuka za za ko a kula da ita tana da wahala a shiga sura a fita baka ganta ba yawwa fama yukaddimuka ba'du biddin أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين أحكم الحق أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا sa kamar za mu rubi summa ko summa wadadina asfala safilin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين wasu na cewa hakimi ha babba kenan ha ko akwai hakim akwai kuma hakim ko ha alaysa Allahu bi ahkamil hakimin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin bismillahir rahmanir rahim والتين والزيتون والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين نعم كرمت ثم ثم
a karanta aya bismillahir rahmanir rahim wattini wazzaitun وهذا البلد الأمين ثم رددناه أسفل سافلين فما يكذبك بعد بالدين
na'am
وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون أليس الله بأحكم الحاكمين makaranta gaba بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الحميد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه
الله بأحكم الحاكمين الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم سورة التين ko ita ce sura ta 95 an faro daga sama daga suratul fatiha ta ɗaya ko bakara ta biyu ali imran ta uku nisa'i ta hudu ma'ida ta biyar an'ami ta shida a arafi ta bakwai ko anfali ta takwas at-tauba ta tara sai wacce daga at-tauba sai yunus ko daga nan hudu eh to haka haka ko na Allah ya taimake mu to ayoyinta guda takwas ne kuma a maka aka saukar da ita makiya kenan lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yana zaune a makka kafin hijira kenan waɗannan shekaru goma sha uku na farkon musulunci inda aka sha wahala sosan gaske Allah yake cewa wattini wazaitun wattini na rantse da tini tin fure itace ne dan itace ne shine ɓaure da hausa da muna da shi amma yanzu da wahala ka gan shi musamman a garuruwan nan namu to Allah ya ce ya rantse da tin ɓaure kenan ya rantse da shi wan zaitun ya rantse da itaciyar zaitun wannan shi kuma gashi nan ko da kaje shagon masu harkar rubuya ga yanan ko ina nan kusa da musu mala ali da ana sayarwa man zaitun din da dan duk dai ana samun su to Allah ya ce ya rantse da tin ya rantse da zaitun wa ƙuri sinin ya rantse da dutsen ƙuri saina'a a can wani wuri Allah ya ce wa shagartan ta kurudu min ƙuri saina'a tabbutu bin duni wa sidogin lil'akilin ko a ce mashi ƙuri sinin ko a ce mashi ƙuri saina'a duk shi ne da Allah ya faɗi shi a wurare a ƙur'ani to Allah ya ce shi ma ya rantse da wannan dutsen wa hadal baladil amin Allah ya ce ya rantse da wannan garin mai aminci hadal balad wannan garin mai aminci ai na aka saukar da surar amma ka yace to wannan garin mai aminci wani gari kenan garin makka akwai aminci a garin makka zuce ka ta zauna lafiya baka tsoron wahala baka tsoron kisa ko laifi aka mutum ma in yaje maka sai ce ya fasa yana ganin wanda ya kashe mai dan uwa tun a jahiliya sai ce ba zai kashe shi ba saboda alfarmar garin gari ne annabi yaron ce rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuqu ahla ko rabbi ja'al hadha albalada aminan ko duk gashi nan gari ne mai aminci garin maka Allah ya kai mu lafiya wanda suka je kuma Allah ya ba su ikon karawa Allah ya karma mana ibadunmu Allah ya ce ya rantse da tin da zaitun ya rantse da dutsen ɗuri saina'a ya rantse da wannan gari mai albarka garin makka kenan ko to din me yasa ya rantsu wannan ai mutum ya rantsuwa dole akwai abin da yasa ya rantse in ya ce wallahi sai in ce sai ka sai mun abu kaza ko kuma sai ka ci abinci kamar ka je gidan mutum sai ka ce ga abinci ne sai ta irin ya koshi irin halin mu na Hausawa da Fulani nan kuma yunwa yake ji sai ka ce wallahi sai ka ci kaga wallahi ka rantse me kake so ka ce kenan sai ka ci to Allah ya waɗannan rantsarantsi ne da tin da zaitun da dutsen ɗuri sinin ko da kuma garin makka saboda dukkan abin da Allah ya rantse da shi ka bashi muhimmanci da kyau ka kalle shi ka ƙara kallon shi ko kamar yadda muka faɗi a baya to dalilin da Allah ya sa Allah ya rantsuwa sai ce laqad khalaqnal insana haƙiƙa mun halicci dan adam fi ahsani taqawi a mafi kyawun diri mafi kyawun sura duk a cikin halittu babu wanda ya kai dan adam ke ruwa in ji wane ji Allah ji kunne ana ji hanci ji idanu ji baki bakin a ciki akwai mene haƙora haƙoran sai aka yi musu murfi da an ba murfi ya kake gani dan adam da an samu matsala sai ga mutum haƙorin shi ya leban shi ya wannan ko dan faci aka yi a leban za ga fuskar ta canza fi ahsani taqwim kuma muna tafiya da kafafu biyu muna ji sannan muna iya magana da junanmu sannan muna iya junanmu magani yanzu tinkiya idan ba ta lafiya zai mata magani tinkiya yar uwata sai dan adam ahsani taqwim jama'a mun gane ko Allah ya ce mun halicci dan adam a mafi kyawun daidaituwa na halitta gaɓoɓin ji hannaye kuma hannayen suna haka yanzu shi robot wanda ake ta ƙoƙari ya dinga aiki a duniya shi sai dai ka gan shi na wani tafiya haka haka mai aiki din nan ko ba haka ba ko mahaukaci ne ran da ya haukace ya kashe kowa kuma robot wannan da ake yi dai nan gaba su za su koma aiki da gaske ne ai ana ci gaba ci gaba haka wani mutum da ake na karfe din nan ka gan shi wani sangongon ko ba haka ba mahaukaci ne gashi nan to amma shi dan adam da hankalinsa in ya sa abu a baki wannan zai ji ɗaci wannan fa zaƙi wannan tsani wannan kuma bauri wannan hamami duka ɗan adam da ƙarfa laƙanar insana fi ahsani ta gawai Allah ya ce mun halarci ɗan adam a mafi kyawun diri da sura mana kaga hanci gashi nan ba a sa a kan nan ba da a sa sai a ga hanci kuma yana kan goshe yana zub da majina kaga ba daɗi kenan ko ba haka ba sai aka sa ido kuma a sama hanci to da an sa hanci a saman ido kaga zai dinga watsa musu ke mene majina dan adam fi ahsan taqwim kawai jama'a mun gane shi yasa Allah ya rantsi din nan to dan adam ya ji abinda Allah ya mai na alfarma ko wala qad karamna bani adama kenan sai Allah ya ce thumma radadnahu asfala safili sannan zamu mai da dan adam mafi kaskancin kaskantattu yafi kowa lalacewa yanzu ga ka da lafiya da abubuwa ka daga hannu hannu jishe da yake haka ya haka ya juya baya akwai mutane da ma yana iya dago kafafun shi ta baya dawo da su kai ko duk muna ganin su a garin nan ma akwai sida wani harshen shi ya zaro shi sama da shi haka ya dawo da shi ko ba ma yi bane an gane duk waɗannan abubuwan Allah ya ba dan adam ne dan ya bini ya bauta wa Allah ya gane Allah ne ya shi ya bauta mishi ya maka diri mai kyau je da muke ruku'u mai sujuda ba wani abu kai zaman tahiya na farko da na biyu ka tankwashe kafa ka yadda kake so ko ba haka ba to Allah ya ce idan dan adam bayan nan kuma sai mu mai da dan adam mafi kaskancin kaskantattu mu saka shi a wutar jahannama kenan kafiri idan ya ga dabbobi an mai da su turbaya an mai da su kasa sai ce waya kulul kafiru ya laitani kuntu turaba kaga asfala safilin kenan ya fi kowa lalacewa a ran tashin alkiyama sai ya gwammace ina ma shi kasa ne Allah ya ce ɗan adam zai koma mafi ƙasƙancin ƙasƙantattu shi ne mene asfala safili ƙasƙantattun mato ko ɗan adam ne asfala shi ya fi kowa lalacewa mafi lalacewar lalatattu ke ne wurin asara da taɓewa da nadama saboda wuta zai shiga ba fita kuma Allah sai ya ce shi wa ne duk ɗan adam ke haka za a mai ba in Allah ya halice shi da ƙarshe kuma sai ya koma mafi lalacewar lalatattu mafi ƙasƙancin ƙasƙantattu ya shiga uku ya taɓe sai ce illallazi na amonu wa amilu salihai wanda kaɗai ba za a yi waɗannan ba ba za a yi ma irin wannan wulaƙancin ba a kuma da su wulaƙantattun wulaƙantattu su ne waɗanda suka yi imani da Allah suka yadda Allah ɗaya ne suka tsaya mai gyam da tauhidi na rububiya da uluhiyya da al'asma wa sifat suka tsaya wa amilu salihat sannan kuma suke aikata aiki na gari aiki na gari kuma shine aikin da yake da yardar Allah da yardar annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ɗaya kenan na biyu kuma ya zama akwai kyakkyawan niyya ana neman lada wurin Allah ne Allah ka ba mu ikhlasi shine aiki na gari kana yi dan Allah sannan kuma Allah ko annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam su suka ce ayi ko kamar aikin neman lada misali maulidi sai a tare ko ayyukan abin nan abin nan abin nan to waye ce ayi kila da niyya mai kyau amma Allah ne ya ce a yi akwai aya ko hadisi babu annabi ya ce a yi sosalan akwai inda ya yi ma da kanshi ko waɗanda ya ce a koyi da su sai na abakar umar da usman Allah sa da ma mun gane kuma da aikin Allah ya fi sauki ba wahala subhanallah 33 alhamdulillah za ka yanzu nan za ka cikin minti biyar ko ba haka ba subhanallah wa yamdi subhanallah ila azim karatun alqur'ani aikin Allah ne to duk wanda yake son gama kai ya zama mafi kaskancin kaskantattu to ya imani da Allah sannan ya aikata aiki na gari to waɗannan duk wanda ya haka falahum ajrun ghayru mamnun suna da lada wanda ba ta yankewa ajrun lada morewa sakamako ghayru mamnun wanda ba ya yankewa aljanna kenan yanzu duk duniyar nan kila mai shekara dubu mun dade kenan wai in ka dade kenan ko amma aljanna ita ba fita in an shiga ba wannan karatun an dina shi don wahala ne a duniya ake kafin ka zo sanyi wani bai samu mota ba rikice-rikice ce fa ni kana tunani kana yi da an dina sallan ma da an dina azumin ma duk ba za a yi ba wanda ya tara ma'ana ya ce mu yi karatu daɗi ne kawai mana wa fi ha ma tashtahihi an fusu wata lagula ayu duk abin da ran mutum yake so akwai duk abin da ido zai gani ya ji daɗi akwai aljanna Allah ka kai mu shi yasa jama'a ko da bishe mu dinga tunanin can nan ƙarariya ce ma inda kum yanfad wa ma inda Allah ba falahum ajrun ghayr mamnun wanda ba zai yanke ba yanzu duk daɗin duniya da ya kai sai yanke amma na aljanna bai yankewa shine ajrun ghayr mamnun lada sakamako wanda ba yankewa sai Allah ya ce fa ma yukadibuka ba'd bid-din ya kai dan adam me yake sa wai ka karyata cewa ba za a yi hisabi bayan duk waɗannan hujjoji da yadda aka halice kan nan kai ba ka ganin aya ne a kanka ɗan adam ba wani abu ne kai za a samu allura a samu daidai nan ɗinka a soka maka ƙila ka mutu ba allura ne wannan zan kaɗai ne a sa maka ana a caka shi kenan ka tafi allah ne kawai yake tsare mu da tsarewarsa amma ɗan adam ba wani abu ne da an taɓa jini ne a je a shiga mota ga ana gudu yau yau yau mota ta faɗa kaga an yi raga-raga to kai ba ka ganin yadda kake da halitta ka kuma kai duk da hakan ne zai sa wai ka dinga karyata cewa ba za a yi hisabi ba shine maliki yau da muka karanta ba fa ma yi kaddibuka wai me zai kai kama har ka dinga ganin yana karyata maka cewa ba za a yi tashin alkiyama a yi sakamako ba ya kai dan adam alaysa allahu bi ahkamil hakimin shin allah ba shine mafi hukuncin masu hukunci ba shin Allah ba shi ne mafi adalcin masu hukunci ba shi ya sa ya halice ka ya gyara ka ya baka hankali da lafiya ya yi ka mafi kyawun diri ya aiko maka da manzanni ya ce ka bi shi in ka bi shi ga aljanna in ka ƙi shi kuma ga wuta na Allah shi ne mafi adalcin masu hukunci ba zai yi a nan duniya kawai kai ta abin da kake dawowa ka ga dama ba mutum ya je inda yake so ya yi abin da yake so kuma ya ce wayar tashin alkiyama daidai yake da wanda ya haƙura da abin da ran shi yake so amma Allah baya so ba za su taɓa zama daidai ba shi ne alaisallahu bi ahkamil hakimi sai saka ma kowa da daidai gwargwadon aikin su ko a muminai ai aikin ya bambanta wani ya fi wani wani yanzu an tashi nan zai zauna sayi bukari misali in an gama ya karatun alkur'ani ya kaza to wani kuma in ya tashi kawai sai tafi kallon kwallo ko bai samu zunubi ba dai ba lada misali jama'a mun gano wannan ko to abinda suratul tin take nuna wa dan adam Allah ya rantsi yace ya kyautata halitta ka sannan in ka yi zai wulakanta ka da karshe ka zama dan wuta amma in ka yi imani ka aikata aiki na gari to kana da lada wanda bai yake wani abadul abidi da Allah ka samu na cikin wadannan Allah sai ya ce to me zai sa ma ka dinga kare ta ba za a yi wannan sakamakon da hisabun ba shin Allah ba shi mafi hukuncin masu hukunci mafi adalcin masu hukunci ba ya saka wa kowa da irin abin da ya aikata daidai gwargwadon aikinsa Allah ka taimake mu Allah ka yi mana mafaka abin da muka daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana ina ƙara magana da magana alƙur'anai in za a samu wanda za su yi masauran mutane zai yi kyau saboda wasu ba su da halin wanda suke da shi siya sadaka ce jariya Allah ya taimake mu Allah ya mana mafaka fasfa halakan Allah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk